إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatu na littafin da ibn taymiya rubuta shi kan mas'ala ta tauhidi mas'ala ta tauhidi wanda shine babban haƙƙin Allah akan bayin shi yau da izinin Allah za mu tashi wa fi sahihain ko nan mai sharhi yace ma yuwaddihu al-ihtijaj bil qadar abinda zai kara haskaka ya ƙara bayyana dacewai yaushe ya dace a kawo hujja da ƙadara wa mata yusawa kuma yaushe ne dace a kawo hujjar da shi yaushe dace a kawo hujja a kan cewa wannan ƙadara ce a yarda da ita kuma yaushe ne dace a yarda da wannan ƙadar ya ce rufi sahihai a bukari da musulun bukari hadisin ya zo hadisi na dubu uku da hudu da tara kuma a musulun hadisi na dubu biyu da ɗari shida da hamsin da biyu suka kawo hadisan daga anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ihtajja adam musa ihtajja adam Musa Musa annabi Musa kina alaihi salam da Adam sun yi ihtijaji kowa ya kawo ma dan uwan shi hujja dan me yasa kai kaza faqala Musa sai Musa yake ce ma annabi Adam anta Adam allazi khalaqaka Allahu bi yadihi anta adam allazi khalaqaka Allahu bi yadihi kai ne annabi adam wanda Allah halicce ka da hannun shi wa nafaka wa nafaka fika min ruhihi kuma ya busa ma ran shi daga cikin ran shi ya busa ma cikin ruhin shi ka fara motsi haka fara tashi kai tahiya wa asjada laka mala'ikatahu kuma Allah ya sanya mala'ikan shi suka maka sujada wa allamaka asma'a kulli shay'in kuma ya sanar da kai sunan komi falimaza akhrajtana wa nafsaka min aljanna yace to dan me yasa dalilin mi ka hudda mu daga ka hudda kanka ka hudda mu kuma ka hudda kanka daga aljanna kenan ka mu duka wannan wahalar da muke sha ta rayuwar duniya dalilin ka ne ko faƙala adam sai adam yake cewa anta musa allazi tsafaka allah bi risalatihi wa bi kalami musa kai ne annabin da allah ya zaɓe ka da annabta da risala kuma da maganar shi ka yi magana da Allah babu shamaki tsankaninku fa hal wajadta zalika maktuban alayya qabla an ukhlaq yace a cikin abin da Allah ya ma wahayi ka samu wannan abin a rubuci kahin tun kahin a halice ni kaga cewa zan huddo ku daga aljanna in huddo kaina tun kahin a halice ni kaga haka Allah rubuta a kaina qala na'am yace eh haka fa hajja adam musa sai annabi adam ya kawo ma annabi musa hujja da haka kenan tun kahin a halicce ni allah ya rubuta wannan abin ni zan yi shi kuma ya lokacin shi ya zo kuma na yi shi wa adam lam yahtajja ala musa bil qadri zannan anna al muznib yahtajji bil qadar ya ce annabi adam bai kafa ma ba annabi musa hujja akan kadara don kan mai laifi ya yi tunanin cewa ana kan hujja da kadara fa inna haza la yaquluhu muslimun wala aqilun yace domin wannan magana mutum ya kawo hujja da kadara akan lahin da yi ya saba ma Allah sai kawo hujja akan cewa haka Allah kadarta mu shi annabi Adam ba wannan ba da wannan ya kawo hujja ba yace musulmi ko mai hankali ma ba zai kawo hujja da shi walau kana haza uzran lakana uzran li iblis inda wannan uzuri ne da tun kahinka ya zamanta uzuri ga iblis Allah ce isu jira sai kiya ya kama hawa Allah hujja da cewa dama Allah ka rubuta ba zan yi sujara ba shi ne abin ya abu kawa kaina ya ce Allah bai kawo mashi ba shi ma bai kawo hujja da wannan ba wa kawo manu da ya zamanto uzuri ga mutanen annabi Nuhu da sun ce ma Allah lokacin da zai halakar da su da ruwa ai haka aka rubuta mu wa qauma hud da mutanen annabi Nuhu wa kullu kafirin da kowane kafiri zai kawo ma Allah hujja da cewa haka aka rubuta yace abinda zai rushe kawo hujja da da kadara akan saban Allah shine kowane mushriki yana cewa lausha Allahumma ashrakna wa la abauna kowa ta yake inda Allah ya so da bamu shirka ba haka ma ma'aikonmu kakanninmu yace inda za a kawo hujja akan haka da saban Allah da ya zamanto hujja ga duk al'ummomin na baya wanda Allah halakar da su da iblis ma da masu mabiyan shi kuma inda hujja ne ai da ba Allah bai aiko ba annabi ya ce ka ayi kaza ayi kaza ko inda zan iya kawo hujja da kadara akan saban Allah ya saba ma Allah ya ce haka Allah rubuta kuma ya ci gaba da saban Allah ya ce to menene amfanin aiko annabi ya ce ka ayi ya ce a yi ya ce wala musa li adam aidan li ajilizam ko kuma ya zamanto uzuri na musa wala musa lama adam aidan li ajilizam kuma da annabi musa bai zargi ba annabi adam akan zulubi domin a nan a hadisin annabi musa bai zargi adam a kan cikice ba ku annabi adam shi ma bai ce mishi ba aitin wannan itace da na saban da na yi haka allah kadara mu ko ba a yi haka ba saboda bai ce mishi ba yasa ka ci ya ce mishi don yasa ka ci wannan itace da ta sa aka hudo mu daga aljanna ko ko ya ce ma annabi adam don me yasa kai wannan zunubi in ya hudu mishi haka annabi adam zai ce kawo mishi hujja da ni da ya ce kadara to bai tambaye shi ma akan haka abinda annabi musa ya kawo ma annabi adam hujja akan shi shine abin da ya faru bayan zunubin na hudda su daga aljanna kenan hudda kanshi da zurriyar shi daga aljanna shine abin da annabi Musa ya kafa ma annabi Adam hujja yace fa inna adam qad taba ila rabbih fashtabahu wa hada domin da ya shi annabi adam ya tuba zuwa ga ubangiji kuma da ya tuba Allah ya sake zaben shi kuma Allah ya shirye da shi ni Allah ya ce fatalaqa adam min rabbih kalimati ko kuma wata qira'a fatalaqa adama min rabbih kalimati sai annabi adam hiyaji da kanshi wajen Allah Allah ba shi kalmomin da zai faɗi ya roƙi Allah da shi Allah gafarta mishi a jira'a ta biyu a kalmomin ne ma suka zo daga wajen Allah suka zo ma annabi adam kinan duka ne babu babu cin karo ko shi ya je amso ko ta zo mishi dai duka dai kalmomin daga wa suka zo daga wajen Allah Allah ya gafarta mishi ya ce lakin lamahu da ajalin musiba allati lahiqatuhum bil khati'a annabi Musa ya zargi annabi Adam akan musibar da ta sami al'umma musibar da ta samu diya annabi Adam dalilin cin wannan itace hutawa daga aljanna kamar yanzu ka ce ɗaya tambayi ma'ahin shi yana da gida suna rayuwa a cikin gida kawai sai uban ya sai da gida kuma heji ya sai wani gida daban ko kuma ya kisa yin gida ya kashe kuɗi yanzu ɗan ai yana iya zargin ma'aihin akan ya aka yi ka sai da yanzu ga shi nan gumba da komi ko kuma ya dace ya mashi magana akan haka ya ce shi ne abinda annabi musa ya ma baban shi annabi adam kawai yanzu mun hoto daga aljanna musiba ta sami kuma dalilin wa dalilinka wani haza kala dalilin haka yace falima za a farajtana wa nafsaka min aljanna dan me yasa ka hudda mu da kanka daga aljanna fa ajabahu adam sai annabi adam ya bashi amsar cewa anna haza kana maktuban qabla an ukhlaq yace wannan dama an rubuta shi fitanku daga aljanna kafin halice ne ma dama Allah bai rubuta muku zama aljanna ba ba wurin zaman ku bane ba za ku zo duniya gidan jarrabawa yace fa kana al'amalu wal musiba mutarattiba alayhi muqaddara yace aikin da musibar da ta same shi ta haukan shi ta haukan annabi adam an ƙadar wa ma ƙuddira miyar masa'ib ya jibu istislamu da duk abinda aka ƙaddara ma mutum na musiba to dole ne mutum ya yi ya mika wuya fa inna min tamamin rida billahi rabban yana daga cikin cikai yarda da cewa allah ubangiji an hudo mu daga aljanna rishin yarda da cewa hankali ya ki kwantawa shi kin rishin yarda da kadara shine hankali ya kasa karɓar wannan abu kiran babu ladan qada'ul qadar yarda da Allah haka ya kaddara haka Allah zai jarabta mutum da babu ko ko ya jarabci mutum da da ko ta rashin lafiya haka Allah ya ce wala nablu wannan bi shay'in min al-khawf ko wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat amma mi Allah ya ce wa bashir sabirin zan mu jarrabe ku bi shay'in wani abu na tsoro yunwa rishi rasuwa rishin kayan abinci amma Allah ce wa bashir sabirin ka ba masu haƙuri albishi kenan haka Allah yake so mutum ya mika wuya yarda amma ku duba Allah bai ce ba jarraba akan sabo ba a kafa ma Allah hujja akan cewa saban da mutum yayi ai haka Allah kadarta mashi yaushe ake kawo hujja da kadara lokacin da Allah ya jarrabu bawan shi don ya daga mashi daraja tsoro yunwa da sauransu in yi haƙuri wa bashi da sadari ya ce wa an mazunu ba dai sare da abdi an yi zini ba amma abin da ya shahi zunubi bai dacewa ga bawa ya aikata shi wa iza azna ba kuma idan yi zai yin fa'alaihi an ya stagfira wato ya zama wajibi a gare shi ya yi istighfari kuma ya tuba ayoyi gaba dukan su bayani akan haka fa ya tuba min al ma'aib ya tuba daga duk abin da ya zamanto ma'aib shine zunub abin aibi wa ya sabiru alal masa'ib amma musiba sai haƙuri a kanta ƙala ta'ala fasbir inna wa'adan layi haƙun wastagfir li zambika ta yi haƙuri alƙawarin Allah gaskiya ne amma dai istagfir li zambika kan nemi gafarar zunubanka da za a kawo hujja akan cewa aƙalla ya ƙaddara mun Allah ya kaddara ma wani yayi kaza ya saba ma Allah da Allah bai ce ba annabi gafara ko tunda shi ya kaddara shikenan in ya mutum ya sha giya zai ce Allah Allah kadarta mu sai na sha duk yanda za a yi sai na sha kaga da Allah bai ce ba a nemi gafara tunda shi kadarta shi kenan sai ya hima kowa kuma Allah ya ce wa in tasbir wa in tasbir wa yuksaru la
Allah ya ce wa in tasbir idan kuka yi haƙuri wa tattaku kuka yi tsoron Allah Allah ya ce la ya durrukun kaiduhun shaya kaidunsu ba sai cutar da ku ba kaga anan kakka sallama maƙiya Allah ya ƙadara kai wannan sun yi ƙarfinmu in ma ya aka yi in mun gwabza ma zabda mu zane haka Allah ya ƙadara shi kenan sai mai ƙauya a'a Allah ya ce in tasbiru wa tattaku la yadurukum kaidun shay'a kuma Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur idan kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah to wannan yana daga cikin mafi girman mafi manya-manyan abubuwa masu ba da adam lada wa ƙala yusuf shi ne yake cewa da ya ce wa in taswiru wa tattaku mu lura yadda ya gama abu biyu asabar wa takwa ko haƙuri da da tsoron Allah kenan in kuka yi haƙuri akan ƙaddarar Allah hukuncin Allah da ƙaddarar shi kuma kuka ji tsoron Allah cikin yin abin da Allah ya ce da barin abin da Allah ya hana haka yake ne kuka yi haƙuri a kan musibar da ta sami kojan gwamzawa da maƙiya wanda za a yanka shi za a ji mai ciwo duk da haka kuka ci tsoron Allah akan abin da Allah ya ce ku yi ko kakwai ya ce la ya durru kuma kai domin shai'a waƙala yusuf yusuf yake cewa innahu man yattaqi shi yanda lamarin yake duk wanda ya ji tsoron Allah wa yasbir kuma yayi haƙuri fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muslimin kad Allah bai tozartar da ladan masu kyautata innahu man yattaqi wanda ya ji tsoron Allah nan da ya kawo magana annabi yusuf ya ce annabi yusuf yana da cin annabawan da musibu suka biyo kan shi tun yana yaro aka sai da shi ko tun yana yaro aka sa shi rijiya daga rijiya sai ne sai bauta aka sai da shi sai bauta a gidan gidan aziz gidan sarkin misra daga nan kuma sai ga shi ya zamanto shi ne shugaba mai kula da abincin garin musula sai ga shi allah ya kawo shi inda yake ce ma 'yan uwan shi hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akihi idza antum jahilu kun san abin da kowa ma annabi yusuf da dan uwan shi suka ce kai ne yusuf kin yace ni ne yusuf kaga ya samu sakamakon haƙurin shi amin a duniya kuma haka zai samu sakamakon haƙurin shi a lahira don ya samu manyan taƙi wa ya sibir wanda ya tsoron Allah bai sa'a ma Allah ba duk yanayin da ya samu kanshi na musiba musiba ita ce gashi rijiya gidan kaso bauta sai ce wa kazalika zunubul ibad yajibu ala al-abd fiha an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa kazalika zunubul ibad yace haka ma zunuban bayu duka daya sana annabawan da na bayu duka su Allah yake mutun ya tuba saboda bai cikin abinda mutun zai kawo ma hujja Allah ya kawo ma Allah hujja da kadara tunda ya ce a tuba wa yajibu alal abd an ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar bi hasbi qudratihi yace ya zamanto wajibi ga bawa yayi umarni da kyakkyawa ya hana yayi hani ga mummuna bi hasbi qudratihi daidai gwalgwadon iyawar shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ga munkari mummuna abu to ya sauya shi da hannun shi in ya iya da hannun shi ya hana ya hana in bai iyawa da harshen shi in bai iyawa da zuciyar shi ya ce wannan shi ne adaful iman mafi raunin imani da zuciyar shi ya ga abin sai dai zuciyar shi ta ran shi ya ɓace bai iya magana ya ce wannan shi ne ƙarshen mafi ƙarshen da gire na raunin imani amma dai shi ma dai yana da imani ko nan ya ce da aka ce ai umarni da aiki alheri ai hali ga mummuna mutum daidai iyawar shi wannan zai ƙara tabbatarwa ba a kawo hujja da ƙadara inda za a kawo da Allah bai cewa daidai iyawan mu kuma inda an za a kawo hujja da Allah bai cewa a danga ma umarnin da ake alheri ko ko ayi hannu sai ce wa yujahidu kuf- wa yujahidu fi sabilillahi al-kuffar wal munafiqin kuma ya yaƙi ya yi jihadi saboda Allah ya yi jihadi kan kafirai da munafikai ya kasance da makami ne da harshe ya yi yaƙi da kafirai da makami kuma ya yaƙi munafukai da ne da harshen shi kai ya ce ha wannan ai haka Allah ƙadarta musu a shafa musu lafiya kaga da ba a ki zuwa ba aka kirayi wani ya shigo musulunci ko ya kyale kowa haka Allah ya kadarta musu amma in aka tafi aka kirawo kin ana samun wani ya shigo da yawa suke shigo suka ce addinin musulunci da yawa daga cikin kiristoci da yahudawa da wanda basu da addini suke shigo shi dalilin dalilin da'awar da musulmi suke balle wa'inda suke rayuwa a garin kafirai wannan ba sai ya ce ba wane shigo musulunci kawai in ya ga rayuwar musulmin kawai ta birge shi shi kenan sai karbi sai karbi musulunci kenan inda za a kawo hujja ko a shawa mashi lahiya wanda rabon zai musulunta ya musulunta amma in an je an yin yau ana samowa yaya ya shigo biyu shi yasa yanzu musulunci ya shiga gaban kiristanci a yawan mabiya a duniya saboda ne daga cikinsu musulunci yake a masowa kuma wannan yana daga cikin abin gakin da allah ya ba musulunci duk inda aka haɗu al'umma biyu ɗaya ta musulmai ɗaya ta kiristoci ana rayuwa ɗaya ta musulmai ko ɗaya ta yahudawa ɗaya ta musulmai ko ɗaya ta wanda ba su da addini sai kaga musuluncin shi yake ci shi yake amshewa yana amshewa yana amshewa wannan shi ne ya sanya su suke hawa duk inda aka ga ƙasa da ƙasa guda ce musulmai da kiristoci suna rayuwa suke hawa sai an raba a raba kowa ya ja nashi don ka ku janye mu mutane wanda yake ma Allah sallah biyar da wanda a sati so ɗaya zai ji ai ba ka ga masu wanda a satin ma in ya je bautar zai ba ka san ba mu zai to so biyar yake kulla alaƙa shi da Allah shi kuma wannan sai so ɗaya kaga akwai akwai bambanci yauwa so ɗayan ma tana yi wa in an je morewa ce za a nazarin lazina ta kazu dinahun lahawan wa la'iba kamar wanda suka riƙe addininsu lahawan kiɗa ne wa la'iba da wasa ta kaga dai duka dai wannan bai cikin abin gakin addini ba za a ce ba imani an kaddara ma mai musulmai mai imani allah kaddara mashi in kaddarawa aka yi kenan ba wanda ya cancanci allah ya so shi ko allah ya ƙi shi ko tun da kaddarawa an yi allah ya kaddara rarraba ya ba wannan kawai shi kenan kenan ba na shi ne amma wanda ya imanin yake ƙara imanin shi sai Allah ya yi sai Allah so shi shi ya sa manzo Allah ya ce duk lokacin da bawa yake neman kusanci da Allah da nafila ya yi sallah biyar bayan azahar ya tashi ya ƙaro raka biyu sai ya ƙara daraja a wurin Allah bayan magariba ya tashi ya ƙara raka biyu sai ya ƙara ya ce manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ba su jirar da zakka yi sai Allah ya ƙara maka daraja a wurin shi kuma kana ƙarawa har sai ka kai ƙololuwa inda Allah zai so ka me yasa Allah so shi saboda wannan bautar kina Allah ne yake so ka dinin tifiye kana karawa kana kara effort kuma Allah yana kai ka matsayin da baka yi ya ce wa yuwali auliya abu kuma ya jibinci lamarin masoyan Allah masu ma Allah da wa yuadi a ada Allah kuma ya yi kiyayya da makiyan Allah kai ka hujja akan bin kafirai cewa haka Allah rubuta mishi kinan Allah rubuta mu mu zamna tare da su ni soyayya tare da su a'a wannan Allah bai rubuta ba mutum yana da iko akan yayi alaka da su yau alaka ta zamantakewa zaman kirki kamar yadda manzo Allah zamna da kowa yahudawa a garin madina manzo Allah da ya zo wasiƙa aka yi aka rubuta article article article na zaman manzo Allah da yahudawa a garin madina tun farkon zawar shi ya ce su ma al'umma ce mu ma al'umma ne suna da haƙƙi mu ma muna da haƙƙi waye zai yi haka in ba ba musulunci amma duk abin da ya zamanto alaƙar da ta taɓa addininka ita ce aina haramta wa man ya tawallahun minkum fa innahu min duk wanda ya je ya zamna cikinsu ya bi abin da suke so kuma yake taimaka masa akan musulmai Allah ce to shi ma cikinsu yake kaga kashe ne Allah ya ko kakka je ka zama yi a mu'amala ta kasuwanci ta komi ku amma duk abin da ya shafi aƙida ta addini Allah ya ce ba kai ba su wanda ya ce Allah na da ɗa kai kuma Allah ya ce maka girman wannan abin sama ta kusa ta rufto ta faɗo kaga wannan a wannan matsala ba za ka kawo hujja ba da ƙadara akan haka wai hibbu fillah ويحب في الله ويب ويبغض في الله يسو ييا دان الله يسو متن saboda Allah saboda yana son Allah kuma yayi fushi yayi kiyayya dan mutum ya ci Allah shine ka'ida shine suna wannan suke nema a ture shi a yi duka addini ɗaya ne kowa ɗan uwanka da ɗaya musulmi ɗan uwan musulmi wannan shine ƙa'ida musulmi ɗan uwan musulmi ne wajibi ne taimaka ma ɗan uwan shi musulmi shi wancan alaƙa zata gama ku kowace irin alaƙa banda ta ne banda ta addini shi ne allah ya ce shi ne suke kawowa mutum yana da yancin ya haɗu ra'ayin shi ko? eh yana da yancin ya haɗu ra'ayin shi yana da yancin ya bauta ma abin da yake so musulunci bai hana shi addinin da musuluncin da mutum ya shige shi da ƙarfi shi ma Allah zai karɓar shi la ikra hafi so ake musulmi ko wanda ba musulmi ba ya amshi musuluncin don ya yarda wannan shi ne addini na Allah lokacin da ya shige shi wannan shi ne musuluncin da zai mishi amfani sai Allah ce ya ayyuwar lazini amin la tattaka su a duwi wa a duwa kuma auliya kashe kakku kuskura ku riki a duwi makiyana wa a duwa kuma makiyanku ne auliya su zamantu masoya kun yarda maƙiyan Allah ne kuma kun yarda fusu san ku tulquna ilaihim bil mawadda kuna gwada musu soyayya kiran kakku bi jibinci kahurai da soyayya da taimako da yabonsu akan nau'i ko da mujamala ga tsaka masu Allah ce alhali sun kafurce ma abinda Allah kawo na gaskiya hai aya ta kawo laƙar kana lakum fi rasulillahi wa ƙar kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim Allah ke cewa ya haƙiƙa ya kasance muku usuwa abin koyi ne kyakkyawa akan wa akan annabi Ibrahim wallazina ma'ahu da wanda suke tare da shi iz qalu liqaumihim lokacin da suka ce ma mutanen su inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah duk da ƴan uwansu ne iyalansu ne annabi Ibrahim baban shi ne Azara suka ce to mu mun raba gari da ku mun raba kaya da ku da duk abin da kuke bauta ma koma bayan Allah wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghda'u abadan ila yawmil qiyamah hatta tu'minu billahi wahdahu kuma adawa da kushi ta tabbata tsankaninmu da tsankaninku har abada har sai kun dawo kun yi imani da Allah shi kaɗai kuma Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir har abada ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah wal yawmil akhir na lahira yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu suna soyayya suna gwada ƙaunarsu ga wanda ya saba ma Allah da manzanci ta sheji wannan ayar da ta gabata ta suratul mumtahana ai ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana shirye-shiryen ya kai ma makka hari shi kuma tuni manzo Allah ya adda Allah ka rihe idanunsa a kanmu kawai shi sai ɗoki ya rubuta leta tana gwada cewa manzo Allah zai kawo mamaka hari kina yanzu mi zai su shiri zai su hara da ya rubuta takarda sai je ya ba wata mata ya ce ki kai makka ki ba su wani ya ba ta tafisinta ta kama hanya nan take yanki manzan Allah ke ce ma Ali bin Abi Talib da Abdullahi da Zubair yace ku je wuri kaza ina kyauta sunan wurin raudata ka ku je wuri kaza za ku samu mata kaza ku je a wurinta akwai metar ku amso letar kaga a wuri a kwaɗi musu ko ba su tsaya ba hanya su dinga bin hanya ko wurin suka ji kuma suka tarrata kawo abin da aka bai sai ce ita ba ba ta kome ki kawo da ce ba ba ta ba arigina mai talibu ce mata wanda ya faɗi wannan magana ki kawo ko kuma duk abin da ya biyo miki baya ke kika ja don munan bin mu gusawa sai kin kawo da ta gaba makawa ta hudu ta ba su suna amsa suka ji a kawo ma manzan Allah a karanta litar ce daga hatsar bin abibalta zuwa ga mutane kaza na garin makka ku duba kasancewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ake ce ma hotraizon ko alkiyanul uzma babban ha'inci wanda ko a yanzu in aka samu mutum da irin wannan ko ƙasa mai zata mishi ko kashe shi ya ba da ya ba da asirin ƙasa manzan Allah ta yi mishi hatabi ya sa kai haka ya ce manzan Allah wallahi manzan Allah ka san ni a garin maka wani ne ya ce sauran sabanka kowa iya da ɗan uwa kuma laraba suna da wannan ya san ɗan uwan shi ya musulunta amma ba zai yarda ba a ci haƙƙin wannan ɗan uwan nashi ya yi ƙoƙari ya kare mishi ya ce su suna da wanda zai kare musu ai ya hari zaka kai mamaka yanzu wa zai fara in aka ji labarin zai kai hari yan uwan kowa za a fara kai ma hari a can garin maka ya ce ni ma sai na rubuta in na rubuta musu in suka gana an hame su sai su kare mun nima abin gakina kaga shine hujjar shi ya ce wala manzan Allah ban yi ba don kafirce ma musulunci umar ta yi manzan Allah wannan munafiki ne kawai a sare mai kai shi ne hukuncin shi ya ce da manzan Allah ta yi mishi umar baka san ba Allah ya kalli duk wanda ya yakin badar ya ce ku yi abin da ko gada mana gafarta muku ya ce umar hede kuka akan wannan magana Allah ya kalli duk wanda ya yakin badar ya ce ku yi abin da ko ga dama na gafarta mu shike wannan ya dauke mishi ya dauke mishi lai shine Allah sabkar da wannan aya akan su ya ku wanda ko imani kar ku riki a duwi a makiyana ko makiyanku ne su ne masoyanku wannan shi ke kawowa sai kai musulmi har yana tunanin cewa yanzu in ba rike amurka yi ba in ba rike horon shi yi ba in ba rike wata ƙasa yi ba shi kan shi bai iya zama cikin kwanciyar hankali har ya kai muna tunanin tsayawar rejim a tsaye kawai sai in suna tare da shi in ba su tare da mutum kawai shi kenan sai kai wannan gabaki ɗaya mutum sai je zub da kanshi ƙasa ta je ta zub da kanta kacal a gabansu duk abin da zai bada duk abin da ake so zai bada shi dai ya tsaya ya tsaya kan kujerar mulkin shi bai san ba abin da yake ƙasar shi take asara akan wannan abun yana da tarin yawa kuma wannan shi ne gusa cewa tabbatin cewa Allah ke karewa nawa da ya mutum bisu tare da shi kuma ya zama nawa aka yi inda ana suna iya zuwa da rejim don bisu tare da mutum cuba a yau suke adawa da ita a kaɗan an samu sama da shekara hamsin suna adawa amma kuma har yanzu suna tsaye kore jinor suma sama da shekara hamsin ki ana adawa kuma abinda duniya bata so a mallaka su suna da ni aka musu kina Allah ne ke karewa ba ne ke karewa ba lokacin da Allah ya ma mulki lokacin faduwar shi Allah ba abin da zai hana shi faɗi wannan shine yarda da kadarar da Allah ya dora akan wannan lokacin da ya zai waɗi faɗuwa zai in lokacin shi da ya kuma babu wanda zai zartar da shi har ya kawo ula'ika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa'annan sune Allah ya rubuta imani a cikin zakatansu kuma ya karfafa su bi ruhin minhu da mala'ika jibril daga wajen shi wa qawluhu ta'ala kuma Allah ke cewa afanaj'alul muslimina kal mujrimin mashin kuna tunanin zan mu sanya musulmi ya zaman tuɗe da wanda ba musulmi ba haba Allah ce malakum kaifa takum me yasa ne kuke irin wannan hukunci wanda zai duka ya ma Allah sujada sallah su biyar da wanda he so ɗaya zai zo ko da wanda bai yi ya za su zama to ɗaya ka ku a hankalce ka san ba ɗaya ba ne ya ce am na ja'alin lazina amanu wa aminu salihati kal mufsidi na fil ard am na ja'alin mutaƙi na kalfishar kuna tunanin mu sanya wanda ya imani ya aiki na gari kamar mai mugun anna a doron ƙasa ko kuna tunanin zan mu sanya mai jin tsoron allah ɗaya ne kamar fajiri a layar sauriya ne abada هي مجمعنا قبل وقال تعالى أم حسب الذين اجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون Allah ce ko wa'inda suke yin mummunan ayyuka suke zunubi suna tunanin musanya su daya da su da wanda suka yi imani suka yi aiki na gari rayuwarsu ɗaya mutuwarsu ma duk ta zamanto ɗaya Allah ce sa'a mai hakumu ya munana irin wannan hukuncin da suke badawa Allah ce wa ma yastawi al'ama wal basir makaho da mai gani sun zamanto ɗaya ko kaɗan mai imani da wanda ba mai imani ba kenan ba su zamanto ba ɗaya Allah ya ce daraballahu masalan rajulan fihi shuraka wa mutashakisuna wa rajulan salaman li rajul shine ba da misali misalin mummuni mai kadaita Allah da mushriki shi mummuni mai kadaita Allah kamar wanda ya zamanto mamluki ne ga mutum guda zai samu yarda daga wajen shi amma mushiriki shi ne wanda yake da mamluki ne wanda yake da shugabanni wayan gizi da yawa Allah ce sun zamanto ɗaya ɗan misali mai imani wanda yake da ubangiji guda kuma da kahurin da yake da ubangiji da yawa hal ya sauya na masala sun zama to ɗaya an ce ko kaɗan ba su zama to ɗaya ba alhamdulillah wa laksaruhu ya alamu ya ce godiya ta tabbata allah ya rufe mafi yawan su bisan bisu ganewa madaraba allahu masalan abdan mamlukan la ya qadiru ala shay kuma haka allah ya buga misalin mummuni hur da wanda yake ciyarwa saboda Allah da misalin bawa wanda bai mallaki komi ba sun zamanto ɗaya ko kaɗan shi ne misalin mushiriki da mai kaɗaita Allah bala aksaruhum la ya'lamun wa daraba Allahu masala rajulain ahaduhuma abkam la yaqdiru ala shay'in yace kuma shi ma haka Allah baga misalin wanda ya zamanto abkam bai iya komi shi ma da wanda ya zamanto bebe ne da mai shi sun zamanto ɗaya bisa zamanto a ɗaya zuwa haɗa Allah wa huwa ala siratun mustaqim ya su zamanto ɗaya da wanda yake akan hanya mai yakkiya kuma haka Allah ya ce la yastawi ashabun nar wa ashabul janna bai dacewa yan wuta da yan aljanna sun zamanto ɗaya a'a ashabul jannati humul faizun shine ce wa nazairu zalika mimma yufarriqu la baina ahli al-haqq wa ahli al-batil da makamancin haka yanda Allah yake bambancewa tsakanin masu gaskiya da wanda suke cikin bata wa ahli ta'a wa ahli ma'asiya yanda yake bambancewa tsakanin masu ma Allah da'a da masu sa'a mishi wa ahli al-birr wa ahli al-fujur da masu ma Allah da'a da fajirai wa ahlil huda wa dalal da wanda suke kan shari'a da wanda suke rambata wa ahlil gayyi wa rashad wanda suke cikin zalunci cikin duhun bata da wanda suke cikin shirya wa ahalin sirik wa kazib kuma da masu gaskiya kuma da masu ƙarya kenan sai mu tsaya a nan don lokaci ya yi abin da mai karanta da daidai allah sami tare da da na kuskure kuma allah na furta mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أدخلنا الجنة مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين Thank you.